يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا شاتر قوتر ربيع الآخر شكرة دبو لايا دريه إدى أربعين دهؤلو هجرة من زنسيراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin alkaba'ir na babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mana bayani ne dai a cikin kabira ta farko alkabiratul ula sai dai mun ɗauki gaba ta biyu ne a cikin kabirar shine ƙaramar shirka bayan malam ya raba mana shirka kaso biyu ya ce akwai babba akwai ƙarama mun yi bayani game da babbar satin da ya gabata muka fara bayani game da ƙaramar shirka to kamar yadda ne mana bayani cewa imamu zahabi a cikin littafin ya kawo nau'in karamar shirka guda ɗaya ne kawai ita ce riya wanda na gaya mana cewa riya ɗaya ce daga cikin nau'in karamar shirka bayan riya akwai wasu abubuwa da dama da su ma ya kamata a ce mu san su a matsayin ƙananan shirkoki domin mu guje musu to malam sheikh muhammad sali al-usaimin alaihi rahmatullah a cikin sharhin da yawa littafin shi ma ya kawo guda biyu kawai saboda haka idan muka hada da guda ɗayan can da guda biyu mun samu guda nawa kenan guda uku kenan ko yawa idan muka kawo na usamin guda biyu kuma sai mu kawo wasu insha Allah ta'ala wanda ba sa cikin na Imam Zahabi da na Uthaymin din wanda kuma sun tabbata a sunna ta Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk dai dalilin kokarin binciko su da lalubo su a kawo su domin mu san su mu guje su dan kame da neman bayani tun a farko cewa duk abin da aka ce ƙaramar shirka ne to ka sani cewa duk wani babban laifi wannan ƙaramar shirka ta fi shi girma duk abin da aka ce masa ashirkul asghar to duk abin da za a ce masa kabira babban zunubi ko babban laifi to abin da aka kira shi da shirka ƙarama ta fi wannan babban laifin girma kaga ko ya kamata lalle mu san shi domin mu guje shi Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa abinda a sheik muhammad salih usami na kawo wanda suke da littafi iri na irin nawa mai shari za su iya ganin wajen za mu kuma mu iya karantawa tare da su amma wanda ba su da mai shari sai dai su saurara kawai abu na farko da malam ya kawo a matsayin karamar shirka ya ce wa min zalika ayuban daga cikin abin da ake kira karamar shirka har yanzu min shirki wa huwa khafiyun ayban yace an ta'khudha ad-dunya lubbul insani wa aqaluhu tajidu aqalahu wa fikrahu wa badanahu wa nawmahu wa yaqdhatahu kullaha fi ad-dunya malan ya kawo wani abu wanda da yawa daga cikin mutane ba sa daukan sa a matsayin karamar shirka sai dai kuma karamar shirka ne yace shine an ta'khudha ad-dunya mutum ya riƙi duniya lubbul insani a matsayin ita ce ƙashin bayan rayuwarsa wa aqaluhu kuma ita ce hankalinsa gaba ɗaya yake karkata ya tafi zuwa gare ta mala yace tajidu aqalahu zaka samu hankalin ɗan adam wa fikrahu da tunaninsa wa badanahu da gangan jikin shi gaba ɗaya wa naumahu kai idan ma bacci yake yi wa yaqzatahu ko kuma a farke yake kullaha fi duniya duk zaka same shi abin da yake tunani shine duniya abinda malam utami yake so ya ga ma shine ɗaya daga cikin abin da suke iya shiga ƙarƙashin ƙaramar shirka shine ka ɗauki gaba ɗayan rayuwarka ka cokan ka ɗora ta akan neman duniya ya kasance duniya gaba ɗaya ita ce akbaru hammika ina za ka je duniya daga ina kake duniya ka yi bacci a kan duniya ka tashi a duniya duk wani al'amarinka gaba ɗaya duniya ce malam usami ya ce to wannan shi ma na shiga ɗaya daga cikin ƙaramar shirka kuma za ku hujjar da malam ya dogara da ita wanda na san gaba ɗaya za ku yadda insha Allah ta'ala ya ce ma za ka sabal yau wa ma za khasira abin da yake tunani yau me ya samu a duniya fa amma me ya rasa a yau walidhalika tajiduhu shi sa zaka samu mai irin wannan tunanin wanda gaba ɗaya kwakwalwarsa da tunaninsa ta koma wajen neman duniya ya tahayyalu ala duniya bil halali wal harami wal kadhib wal khadi'a liwulati al umuri wa la yubali li anna dunya ista'badatu wal iyad billah malai ta irin wannan zaka same shi yakan iya yin dabara ko ya shiga ya fita wajen ya nemi duniya ta hanyar halak ko ta hanyar haram babu ruwansa za ka same shi zai iya yin karya ya yi yaudara ya yi duk abin da zai yi don ya samu duniya shi idan zai samu duniya to burinsa ya cika malai ce saboda duniya ita ce mayar abad da yake bautatawa waddalilu ala hadha shirk malam usami ya ce dalilin da yasa ya ambaci irin wannan aiki da dan adam zai yi a matsayin karamar shirka sai ce qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam shine fadin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce da yake cewa ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dinar bawan dinare ya halaka bawan dinare ya halaka sai annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya kirawo shi da mai bawan dinari wanda kuwa mun riga mun san babu wanda yake mallakar bawa saiwa sai Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta idan aka kirawo wani da bawan wani to kaga lamari ya ɓaci a cewa mutum bawan lata ko bawan uzza ko bawan kaza kaga wani lamari ya ɓaci wanda an san Allah madaukakin sarki shi kada ake me ake wa bauta to sai annabi ya kira shi bawan dinari to sai malu isma yake cewa hal tadhunnuna anna hadha yasjudu lid-dinar shin kana tsammani wannan da annabi ya ce masa bawan dinari ya halaka shin kana tsammani zuwa yake dora goshin sa kasa wa dinari sujada shine aikin da yake yi ba shi bane la mala yace ba haka bane lakin lakin ad-dinara malaka qalbahu sai dai abin da yasa aka kiraye shi bawan dinare shi dinarin ne ya mallake ya siya zuciyarsa gaba ɗaya ta hanyar da baya tunanin komai sai dinari kawai ina fata an fahimta yan uwa to shi sa aka kira shi aka kirawo shi da abdul dinar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci gaba a wannan hadisin ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham haka nan bawan dirhami shi ma ya halaka ta isa abdul khamisa bawan riga bawan tufafi shi ma ya halaka abin da ake nufi da bawan dinare da bawan azurfa shine bawan kuɗi kawai e kuɗi kowane iri ne sawa'un kuɗin ƙasar ka ne ko wani wata ƙasar idan ba ɗan najeriya ba ne kai ɗan wata ƙasar ne to kuɗin ƙasar ka ya kasance ba ka da aiki sai neman sa ta kowace irin hanya ta hanyar da ba ka da lokacin da za ka bautata wa allah maɗaukakin sarki yadda ya kamata to mutum ya juya daga bawan allah ya koma mai bawan naira ko bawan dala ko bawan kaza ko bawan kaza annabi ya ce ta isa abdul khamisa bawan riga shi ma ya halaka ya kasance kullum tashinsa da kwanciyarsa da faɗuwarsa da tashinsa shine ya za a yi samu riga ta hanyar halak da ta hanyar haram babu ruwansa shi dai kawai ya samu tufafin da zai sa ta kowace irin hanya ta yadda neman tufafi da sanya riga ya hana shi ya sauke haƙƙin da ke kansa na wajibi na Allah maɗaukakin sarki da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran mutanen da suke da haƙƙi a kansa to wannan shi ma ya zama abdul khamisa shi ne malai ce ya ani afiyab abin da yake nufi da abdul khamisa shi ne bawan tufafi ta isa abdul khamila annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara cewa ko ya ci gaba da cewa bawan shimfiɗa shi ne alkhamila bawan shimfiɗa shi ma ya halaka eh shi ma kawai inda zai kwanta gyara inda zai kwanta da ƙawata shi da kyautata shi wannan shine abin da yake gabansa ta yadda wannan ɗin zai iya raba shi da Allah maɗaukakin sarki bala ce ma hammuhu ba shi da wani abin da ke gabansa illa tajmila fiyabihi sai ƙawata tufafinsa wa tajmila firashihi da ƙawata shimfiɗar da ke kwanciya a kanta indahu akbaru indahu min as-salati wa ghayriha min ibadatillah ta hanyar da waɗannan sun fi girma a gare shi sama da sallah da waninta daga cikin ibadun da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta masa ya fifita sallah akan neman neman kuɗi akan sallah ya ya fifita tufafi akan sallah ya fifita shimfiɗa ko gidan kwana akan sallah to wannan kaga ya juye daga me daga Abdullahi ya kuma Abdul Dinari ko kuma Abdul Khamisa ko Abdul Khamila Allah ya kiyaye mu saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai irin waɗannan dukkaninsu sun halaka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci gaba a cikin hadisin ya ce in uutiya radiya wa illam yuta sakhita idan an bashi wani abu daga cikin abin da yake nema na duniyar na kuɗi na dinare ko azurfa ko naira ko dala ko kaza ko kaza ko riga ko shimfiɗa in aka bashi wani abu daga ciki radiya sai ya yadda sai ka je yana farin ciki babban abin da ke sa shi farin ciki da jin daɗi a rayuwarsa shine ya samu kuɗi ya samu naira ba ya ba Allah maɗaukakin sarki ba idan ko wa illam yuta idan ba a bashi wani abu daga cikin waɗannan abubuwan ba sakhida sai ya fushi idan bai samu kuɗi ba zai damu zai shiga damuwa da bakin ciki duk halin da yake ciki da ka ganshi ka san ba ka san ba a daidai yake ba me yasa shi haka ba fa ya rasa sallar la'asar bane a'a ba Allah madaukakin sarki ya saba ba a'a me yasa shi damuwa shine bai samu kuɗi ba amma da zai saba wa Allah madaukakin sarki wannan ba ba wani abu ne a gabansa sa to irin wannan shine abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake mana ishara zuwa gare shi in an amallahu alaihi qala idan Allah madaukakin sarki masa wata ni'ima sai ce hadha rabbul karim al azim al jalil alladhi yastahiqu kull shay'in ce wannan ubangiji nawa da girma yake da matsayi yake da ya kambama Allah madaukakin sarki yastahiqu kull shay'in Allah madaukakin sarki ya tantance a masa kowace irin ibada saboda me saboda ya bashi wani abu amma amma wa illam yuta idan da a ce Allah madaukakin sarki bai bashi wani abu kuma sai ka ga sakhita wal iyad billah yana fushi da Allah madaukakin sarki yana kai karar Allah madaukakin sarki wajen mutane eh sai ka ji wani yana cewa ni mene wa Allah ne yana tambaya wai me yayi wa Allah madaukakin sarki shi anya raban nan arzikin nan da ake rabawa anya yana da rabo a cikin tukuna to irin waɗannan maganganu sai ka ga a fakaice shi da abokinsa ko da abokin magana sai yake magana amma wa yake mai wa da martani Allah madaukakin waye mai raba arziki Allah madaukakin sarki amma yana cewa shi anya arzikin nan ma da ake raba yana da rabo kuwa sai ga na faɗa wasu maganganu marasa kyau bai samu ba kenan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa shine sai malam ya kawo aya ya hujja da ita Allah madaukakin sarki yana cewa minan nasi daga cikin mutane man ya'budullaha ala harf akwai wanda suke bautata wa Allah maɗaukakin sarki a gefe ma'ana sun raba ƙafa kenan eh akwai wanda suke bautawa Allah maɗaukakin sarki da raba ƙafa fa in asabahu khairun idan wani alkhairi ya same su suka samu wani arziki suka samu wani matsayi suka samu wani mukami wani ci gaba a rayuwarsu itma annabihi sai kaga sun nutsu da wannan abin da suka samu sun ji daɗi sun yi godiya suna ta gaya wa mutane amma wa in asabathu fitna idan da a ce wata fitina ta same su wata jarrabawa daga Allah madaukakin sarki Allah jarrabe su da rashin lafiya ya jarrabe su da talauci ya jarrabe su da asara ya jarrabe su da kaza in qalaba ala wajihi a lokacin kuma sai ga ya juya akan fuskarsa yana fishi da Allah madaukakin sarki yana kai karar Allah madaukakin sarki wajen mutane sai Allah ya ce kaga irin wannan khasirar duniya wal akhirah yayi asarar duniya yayi asarar lahira zalika huwa al-khusran al-mubin Allah ya ce wannan ita ce asara mafi bayyana kuma Allah madaukakin sarki mana tsari da ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ta'isa wan takasa karshen hadisin kenan yace ta'isa wan takasa ya halaka kuma ya kifa in takasa shi da kamar mutum ya kifa da fuska fuskarsa tabbiji kasa in ya faɗi fuskarsa tabbiji kasa kaga ba karamin faduwa ba ce wannan to haka annabi ce ta isa wanta kasa duk mai irin wannan siffar da ba shi da hammi ba shi da buri a rayuwarsa sai man duniya duk awoyinsa a neman duniya suke karewa to ya halaka kuma ya ci da fuska wa idza shika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ko da kaya ya taka falan taqash kada Allah ya bashi dama ya iya cire wannan kayar to kaga duk wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa irin wannan addu'ar kaga ai ba karamin rami na halaka ya fada ba annabi ya ce ko da kaya mutum ya taka kada Allah ya baka dama ka cire wannan kaya kake gani kaga akwai matsala shine sai malam Uthamin a can gaba yake cewa wa anta ya akhi ya kai dan uwana idza ra'aita dunya in dai ka fuskanci duniya ka kalli duniya qad mala'at qalbaka kaga ta cika zuciyarka komai a cikin zuciyarka ba shi da gurbi idan ba duniya ba duk al'amuranka kawai neman duniya idan ka tsinci kanka a cikin irin wannan wa annahu laysa laka hammun illa hiya kaga baka da wani buri a duniya baka da wani aiki sai neman duniya tanamu alaiha da ita kake kwanciya wa tastayqizu alaiha da ita kake tashi fa'alam ka sani inna ko kuma anna fi qalbika shirkan a cikin zuciyarka akwai shirka shine inda nake so na kawo mu kenan ma'ana ɗaya daga cikin ƙaramar shirka da ya kamata mai ishara a gare ta shine shirkar da malam ya kawo mana shine mutum ya ji a cikin ransa ba shi da neman komai sai neman duniya ɗan uwa wannan shirka ce Allah madaukakin sarki dalilin da yasa ya halice mu shine me mu bautata masa ma khalaqatul jinna wal insa illa me liya'budun Allah ya ce da mutum da aljan duka bai halice mu dan sai dan mu bautata masa to daga lokacin da bautar Allah maɗaukakin sarki ta ci karo da neman duniya ya kasance neman duniya ya daidaita ko yana nema ya ɗara bautar Allah maɗaukakin sarki ka sani ka shiga cikin masu yi wa Allah maɗaukakin sarki shirka tare da cewa dai ƙaramar shirka ce amma dai kamar yadda na gaya mana duk ƙanƙantacin aka ce shirka aka ce aiki shirka to wallahi a hirɗinka ka guje shi in kuwa kun ga wannan abin da malam Usman ya kawo mana da yawa daga cikin ba mu san shi ba da yawa mu san shi ba saboda abin da yake faru an ka kalli rayuwar mu yanzu zaka ga da Allah mai muka fi mai da hankali a kansa neman duniya neman duniya wallahi wani awarsa 24 awarsa 24 in ka ce ya ware awa bi kawai da ya wani abu na biyayya wa Allah madaukakin sarki ba zai iya gaya maka ba hatta sallah da take yar kullum ita zama yar gida kullum ana tare wallahi sai hada guda hudu guda uku guda biyu a lokaci guda yana tun yana harkokinsa ya hada azhar da la'asar ya haɗa magariba da isha haka suke wani kuma idan ya tashi akwai wanda zaka ga wallahi sai ya je kwanta in ya fara jero su sai kai mamaki sai kai mamaki ya yi azahar ya yi la'asar ya yi magariba isha sannan ya kwanta ya baccinsa eh akwai wani akwai wani bawan Allah haka yake kusan in ya zo sai ya je ya yi harkokinsa sai ya dawo in ya dawo sai ya je a lola ya ta jero su kuma ka san irin wannan sallah ai sai a hankali kawai irin irin wacce ake ce mata yar package baya wa sai lada shine wani abokin sa ke ya je ki bada labari cewa wani wallahi akwai ibada akwai kiyaman da wallahi kamar ya kwanta an ya fara jero sallali sai kai mamaki shi dan yake ce masa kai wallahi ba ba kiyaman lalle yake ba salloli yake rama yace a'udhu billahi lamari ya baci yan uwa akwai irin waɗannan wallahi da yawa to kaga wannan menene yasa zai ba sallah azhar yana ina a lokacin yana ina ba fa abin da yake kawai neman duniya yake yi me yasa ya balla asar yana ina me yasa wato abin da sana buga mana misali da sallah yan uwa saboda sallah ita ce mafi kusancin ibada a gare mu za ga babu abin da kake yawan mubasharanta yau da kullun kamar sallah kullun mafi karanci ke sallah sau nawa sau biyar mafi karanci kenan to amma duk da haka duba yadda ake wulakanta sallah saboda neman duniya mutum yana ji za a yi kiran sallah duk masallatai yadda muke da yawan masallatai a garuruwanmu a yi masalla a masallacin karfe ɗaya a yi na ɗaya da rabi a yi na karfe biyu a yi na biyu da kwata duk yana zaune yana sharholiyarsa me yake yi neman duniya kuma sai ka ga abin mamaki duniyar ta ƙi samuwa ba haka ba ne to me duniyar shi kake sabawa kuma sai ya baka wanda yake da duniyar wanda kake nema a wajensa kuma ka saba masa tasa ce tasa ce shi sa ce man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai ce me liman nuridu wanda yake son al'ajilati mai gaggawa ita ce duniya duk wanda yake son ta sai Allah madaukakin sarki ce idan muka so za mu bada ita muna gaggauto da ita mu bada ita amma ga wanda muka ga dama hatta duniyar wallahi dan uwa ko ka neme ta sai Allah ga dama zai baka kai kanka ka san akwai wanda ya fi ka dadewa yana neman kuɗi ya kuma fi ka fasahar neman kuɗi amma kuma ka taso ka fi shi kuɗi dabara ka ce ba dabara ka bace mai duniyar ne ga dama ya baka to ka bi shi ka yi masa da'a sai ya baka duniyar wallahi sai ta zo maka sai ta zo maka tana turmuzi hancin ta ƙasa ko tana so ko ba ta so Allah maɗaukin sarki ya samu dace yan uwa a gurguje wannan shine shirka ta ɗaya da malam Uthaymeen ya kawo mana sai shirka ta biyu daga cikin ƙananan shirka shine alhalif alhalifu bi ghairillah rantsuwa da wani Allah yan uwa rantsuwa da wani Allah yan uwa shirka ce amma karamar shirka rantsuwa da wani Allah shirka ce amma karamar shirka malamai suka ce a kamar yadda malam Uthaymeen ya kawo ne yace abinda ake nufi da a rantsuwa shine ta'kidu shay'i bi zikri mu'azzam shine karfafa wani abu da kake so ka yi shi ko kuma kake so ba za ka yi shi ba amma sai ka ambaci wani wanda ka fi ganin girmansa a cikin mutane duka shine rantsuwa idan kana so ka ce ba zan yi abu kaza ba ko kuma sai na yi abu kaza to kana so kuma ka karfafa magana taka sai ka ambaci wani wanda ka fi ganin girmansa gaba ɗaya a duniya waye ka fi ganin girmansa a duniya gaba ɗaya shine Allah maɗaukakin sarki ina fata an gane shi yasa za ku ga a lokacin jahiliya larabawa suna da rantsarantsa kala-kala da suke yi suna rantsuwa da iyayensu me yasa suke rantsuwa da iyayensu saboda ɗaya daga cikin wanda suka fi mahimmanci a rayuwarsu shine iyaye sai mutum ya rantse da babansa ko mutum ya rantse da me da babarsa ko mutum ya rantse da me da abubuwa da dama da suke rantsewa ko mu anan a da a gargajiyance ɗaya daga cikin abin da ake rantsuwa da shi a ƙasar Hausa in kana so ka nuna rantsuwar ta yi girma da yawa sai ka ji mutum ya ce ina rantsuwa da rawanin sarki me yasa ake rantsuwa da rawanin sarki dan ka fahimci dan a fahimci cewa lalle fa wannan abin da gaske ne za a yi shi ko kuma ba za a yi shi ba saboda sarki ɗaya ne daga cikin wanda aka fi kowa ganin darajarsa da kima sa ƙasa wasu a lokacin saboda sarki shi yake da quwwatul infaz a lokacin zartawa ta gaba ɗaya shi yake da executive power a lokacin gaba ɗaya to shi yasa zaka ji koda a lokacin jahiliya akwai rantsuwa da su mushrikai suke yi da Allah madaukakin sarki rantsuwa su kala biyu ce akwai wacce suke da sauran mutane ƴan uwansu akwai kuma ta ƙarshe ita ce rantsuwar da za su maka da Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce a suna rantsuwa da Allah madaukakin sarki jahada aimanihim jahada aimani me yake nufi da jahada aimanihim shine kaiwa matuƙa da ƙarshe wajen rantsarantsansu idan yace maka wallahi to ya kai masa ƙarshe ke na wajen rantsuwa to shi sa ana rantsuwa ne da abin da aka fi ganin girmansa abin da aka fi ganin ƙimarsa to ƴan uwa mu sani cewa ba a rantsuwa da komai ba a rantsuwa da kowa sai da Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ko da siffofin Allah maɗaukakin sarki ko kuma da sunayensa da sunayensa subhanahu wata'ala amma ba a rantsuwa da manzo ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da kwaran kwatsa ba a rantsuwa da binta 'yar ma'aikin Allah duk wani abin da ka sani wanda ba Allah ba ba a rantsuwa da shi eh abu ne da har yanzu zaka ji abin mamaki wallahi har yanzu yadda ilimin ne yake yaduwa amma zaka ji mutum yana rantsuwa da wani Allah da na rantsa da binta 'yar ma'aikin Allah to ka rabu da ka rabu da binta 'yan ma'aikin Allah sai ka sai ka rantsa da Allah madaukakin sarki shine kai daidai ina fata an fahimta ba a rantsuwa da kowa sai ga Allah madaukakin sarki malamai suka ce kuma harafan da ake rantsuwa da su guda uku ne sune huruful qasmi akwai wawun akwai ba'un akwai ta'un ko ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce me tallahi dukkanin su Allah madaukakin sarki ya kawo mana misalin sa a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce yahlifuna billahi lakum liyurdukum yahlifuna billahi suna rantsuwa dawa da Allah kaga billahi din shine ba'un wani wajen Allah maɗaukin sarki ce ƙala tallahi in kitta la turdin ƙala ya ce tallahi ina rantsuwa da Allah kun ga ta'un ta fito ko in kitta la turdin saura kiris ni ma ka halakar da ni Allah maɗaukin sarki ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum Allah ya ce fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka wa nan ita ma mecece harafin rantsuwa ce haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ‘yan uwa malamai suka ce rantsuwa da wani Allah ƙaramar shirka ce amma da sharaɗi idan ka ƙudurce wanda kake rantsuwan da shi yana da ƙima da martaba a wajenka amma martabarsa da ƙimarsa ba ta kai ta Allah maɗaukakin sarki ba a fahimci wannan da kyau ‘yan uwa daga lokacin da kake ikirari ko kake itikadi a cikin zuciyarka wanda ka rantse da shi din nan yana da wata kima yana da wata martaba yana da wani tasarrufi kamar irin na Allah madaukakin sarki to ta zama babbar shirka kuma yan uwa an fahimta ta zama babbar shirka ta tashi daga karamar shirka to daga abin da ake nufi da karamar shirka shine ka yadda cewa wanda kake rantsuwan da shi babanka ne ka san babanka bai kai Allah ba to abin da kai shirka ce amma karamar shirka wanda kake rantsuwar da shi sarkin garinku ne kayar da sarkin garinku bai kai Allah ba to wanda abinda kai shine karamar shirka amma matakar mutum ya kudurta a cikin zuciyarsa cewa wanda yake rantsuwar da shi yana da kima irin ta Allah madaukakin sarki to malamai suka ce ko shakka babu wannan ta shiga cikin babbar shirka Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu malamai suka ce akwai wani nau'i na rantsuwa shi ma za mu iya sa shi a ciki shi wannan abin da ya zan kawo mana shi daban saboda abu ne mai haɗari wani lokaci sai ka ji mutum ya ce idan abu kaza ba haka yake ba kafiri yake ba haka ba ne wannan ɗaya ne daga cikin ɗabi'un idan abu kaza ba haka yake ba kuma ya ce shege yake kafiri yake to kun ga irin wannan rantsuwa ce kuma akwai haɗari a cikinta sosai hadisi ingantacce manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ce man halafa ala yaminin bi millatin ghairil islam wa huwa kadhibun wa huwa kadhibun mu'tamid fa huwa kama qala in ku kalla hadisin da kyau annabi ya ce tsira da aminci su tabbata a gare shi man halafa ala yamin wanda duk ya rantsuwa akan wata rantsuwa bi millatin ghairil islam da wani addini da ba addinin musulunci ba yace idan abu kaza ba haka yake ba ya zama ba yahude ko ya zama ba nasari ya zama kirista ko yace shi kafiri ne kamar yadda bahaushe yake yi akan abin da yake ya san ƙarya yake yi kuma da ganganci yana sane annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce fa huwa kama qala abin da ya faɗa haka ne ya tabbata akan sa hadisi ne ingantacce wata ruwayar hadisi ne yana cikin bukhari wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ko da abin da ya faɗa da gaske ne to falam ya'ud ilal islami saliman ko da abin da ya faɗa ma'ana ba ƙarya ya faɗa ba rantsuwar da ya akan abin da yake rantsuwa akan sa gaske ne yana da gaskiya akai ko da ya rantsi akan abin da yake da gaske ne to ba zai dawo cikin addinin musulunci a matsayin sa na cikakken musulmi kubutacce ba sai addinin musulunci sai ya dan samu matsala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam ya'ud ilal islami saliman ba zai dawo cikin addinin musulunci a kubutacce ba ma'ana ka kaddara mutum ya ce idan abu kaza ba haka bane kafir yake kuma abin haka ne yadda ya faɗa haka yake an fahimta to wannan rantsuwar da ya mujarrad rantsuwar da ba zai dawo cikin musulunci lami lafiya ba sai an sai an danya kushi musuluncin nasa ya dan samu matsala ɗan uwa an fahimta ai to me amfanin wannan ba shi da amfani ba shi da amfani saboda haka sai a bashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka wanda duk yayin rantsuwa da wani Allah madaukakin sarki yayi shirka shi sa wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yana rantsuwa da mahaifinsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga masa cewa inna Allah wa rasulahu yanhayakum an tahlifu bi abaikum Allah da manzansa sun hana ku karin karantsa da iyayenku man kana halifan duk wanda yake so ya yi rantsuwa falya halib billahi to ga sharɗin guda ɗaya ne babu nabiyinsa ya rantse da Allah au liyasmut ko ya ja bakin sa ya shiru babu na uku kai rantsuwa da Allah ko da sunayen Allah ko da siffofin ko kuma ka ja bakin ka kai shiru shikenan idan kai wani abu da ba wannan ba zaka zaka jefa kanka a cikin matsala to ƴan uwa mu sani cewa rantsuwa da wani Allah wannan shirka ce amma karamar shirka sai dai malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki mai girma da ɗaukaka shi yana da iko da dama da ‘yancin da zai rantse da duk abin da ya ga dama. Ina fata an fahimta, don Allah maɗaukakin sarki inna Allah ya fa'alu ma yuridu inna Allah ya fa'alu ma ya sha. Allah maɗaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama shi la la yus'alu amma yaf'aluhum yus'aluna Allah madaukakin sarki ba a tambaye sa game da abin da ya aikata mu bayi mu ake tambaya kuma malamai suka ce idan abin da kaji Allah madaukakin sarki ya rantse da shi daga cikin halittinsa to yana nuni zuwa ga girma da matsayin wannan abin eh Allah madaukakin sarki zai iya rantsewa da komai to rantsewar ma abu da Allah madaukakin sarki zai yi da shi yana nuna girmansa da matsayinsa shi sa sai ka samu Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da rana da wata taurari da haka dai gashi nan wa shamsi wa buhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghsha wan nahari idza tajalla wad duha gashi nan haka wal asri duk gashi nan za ga Allah madaukakin sarki yana zabar abin da ya ga dama daga cikin bayinsa daga cikin halittinsa sai ya rantse da shi wani lokaci ma Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'amruka innahum lafi sakratihim ya amahuna ina rantsuwa da rayuwarka ya rasulullah dan rayuwa annabi tsira da aminci tsar tabbata a garshi cike take da albarka daga farkon ta zuwa karshen ta sallallahu alaihi wasallam shi sa sai Allah ya rantsuwa da ita to Allah madaukakin sarki zai rantsa da duk abin da ya ga dama daga cikin bayinsa amma mu ba za mu rantsa da kuma sai Allah ƴan uwa waɗannan abubuwa guda biyu shine abubuwan da malam Salih al-Uthaymin ya kawo a cikin sharhin da ya wani littafi ya kawo san duniya san da ya wuce kima san da ya wuce misali eh amma an ba haka ba san duniya ai kowa yana san duniya abinda ake nufi da san duniya shine ka so rayuwa a cikin duniya rayuwa mai kyau waye baya san rayuwa mai kyau babu amma san da ya wuce kima da zai raba ka da Allah da manzansa da bautar Allah to wannan san kuma ya tashi daga soyayya ya kuma bauta shine wanda aka hana na biyu kuma shine rantsuwa da wani Allah shi ma wannan menene wannan karamar shirka ce yan uwa sai kuma abin da na dan tato mana na rairayo mana ni kuma daga cikin hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga su kamar haka na farko a shine faɗin mutum ya ce da ba dan Allah da wani ba ‘yan uwa wannan shi ma shirka ce karama an fahimta laulallah wa fulan da ba dan Allah da wani ba wallahi da abu kaza bai faru ba an gane da ba dan Allah ya so ba wane ya so da ba kaza bai kasance ba kai amma na dogara ga Allah a cikin wannan al'amari na dogara gare ka wannan shirka ce an fahimta ma sha Allah wa shi'ita da ba dan Allah ya so ba kai ma ka so yan uwa wannan lafizan duk lafiza ne masu muni a ido na shari'a musulunci shirka ce karamar shirka shi sa babban sahabi abdullahi dan abbas allah ƙara masa yarda a daidai tafsirin faɗin allah maɗaukakin sarki falatas alulillahi an dadan wa antum ta'lamuna kada ku sanya wa allah maɗaukakin sarki kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kuna sane abdullahi dan abbas allah ƙara masa yarda yake cewa wannan ana nufin ƙananan shirka irin waɗannan zantuttukan da muke yi irin wannan zantuttukan da muke yi shi sa wani mutum ya zo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya masa wani abu ya ce ya rasulullahi ma sha Allahu wa shi'ita ma sha Allahu wa shi'ita abinda Allah madaukakin sarki ya so kai ma ka so shine zai faru annabi sallallahu alaihi wa sallam ya juyo ya kalle shi a fusace ya ce kai aja'altani lillahi niddan kana so ka sanya ni kishiya da Allah maɗaukakin sarki ka ce Allah ya so ni ma na so tare muka haɗu muka so ni da Allah muka yi aikin tare ya ce ƙul ma sha Allah wahadahu kakka ƙara faɗin haka ce Allah ya so shi kaɗai ka ce Allah ya so shi kaɗai shi sa wata waya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa la taqulu ma sha Allah wa sha fulan kada ku rinka cewa wana ya so Allah ya so walakin ƙulu ma sha Allahu sun ma sha a fulani sai dai ku rinka cewa Allah ya so sannan wane su sun ma tufidu tarahi tufidu tarahi tana fa'idantar da mai raba tsakanin abubuwan akwai gaf tsakaninsu da ba don Allah ya so ba sannan wane su da ba don Allah ba sannan wane ne dan uwa ai ko a Hausa ina gani akwai bambanci ko in aka ce in aka ita wawu alwawu a larabci tana fa'idan tana fa'idatar da atsafi ne atsafi kuma wane da wane ina fata an gane zan ce a dakhala amrun wa zaidun dakhala amru wa zaidun amru da zaidu sun shigo sannan kuma ce dakhala amru thumma zaidu akwai bambanci ko babu idan na ce dakhala amru wa zaidu amru da ai da zaidu sun shigo sun shigo a me a tare amma na ce dakhala amru amru ya shigo thumma zaidu sannan zaidu ya biyo bayansa ina fata an fahimta to haka abin yake ma da ba dan Allah da wani ba kana nufi da Allah da wani suka haɗu suka yi aikin tare haka za ta yi dan uwa shirka ce wannan karamar shirka ba a faɗin haka idan kana so ka faranta wa ubangidanka ka ce ya mai gida wallahi da ba dan Allah da kai ba sai ka ce wallahi mai gida da ba dan Allah ba sannan kai shi kenan amma ka ce da ba dan Allah ba da kai to wannan kai shirka dan uwa eh kai shirka Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu amin saboda haka idan za mu faɗi irin waɗannan maganganun sai mu rinka raba su da summa eh summa sannan shi kenan mun tsira abin da ya kamata kenan to yan uwa wannan shi ma ɗaya ne daga cikin nau'in shirka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mu sai abu na gaba wanda shi ne na kusa da ƙarshe daga cikin abubuwan da zan kawo mana shi ne tsiyara abin da ake cewa tsiyara shi ne attasha'um tamfi e tamfi yan uwa tamfi shi ma ƙaramar shirka ce abin da ake cewa tamfi shi ne tamfa gida canfa mota canfa mata canfa gari canfa abin hawa duk wani abin da ake amfani da shi ana canfi a kansa da niyyar cewa abu kaza yana jawo wani sharri na musamman mu fahimta a galibi an fi amfani da kalmar canfi a wajen abin da yake na sharri haka ne ko abin da yake na sharri to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa man raddahu tsiyaratu an hajatihi faqad asharaka annabi ya ce duk wanda ya niyyar yin wani abu sai tamfi ya dawo da shi ya hana shi yin wani abin annabi ya ce yayi shirka wallahi hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk tamfi ya hana shi yin wani abu ya dawo da shi daga wata bukatarsa amma raddahu shay'un an hajatihi faqad ashraka yayi shirka ka kaddara ka tashi zaka fita ka tafi unguwa sai a aka yi haɗari akan hanyar da za ka bi sai ka canfa hanyar cewa to yau ba sa an na fita akwai matsala sai ka dawo ka yi shirka an fahimta saboda ka canfi yan uwa shirka ne canfi shirka ne a cikin hadisin sai sabai hankalin su ya tashi suka ce ya rasulullahi fa ma kafaratu zalika to ya rasulullahi tunda abu ne da mun san muna yin irin waɗannan abubuwan idan muka yi me kafara sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mutum ya ce Allahumma la tsaira illa tsairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka ya ubangiji babu wani tamfi sai abin da ka kaddara zai faru babu wani alkhairi kuma sai alkhairin da yake naka ne kai kadai ne baka da abokin tarayya shine kafara abin da mutum zai hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa laisa minna ba mu ba shi ba shi ba mu man tsayyara wanda ya camfi au tsayyara lahu ko kuma aka masa camfi ya hau ya zauna ya bi annabi ya ce ba ruwansa da shi au takahana ko yayi bokanci au tukuhina lahu ko kuma aka masa bokanci au sahara ko yayi sihiri au suhira la ko kuma aka masa sihiri annabi ya ce kun ga waɗannan duk babu shi babu su gaba daya na farkon shine muke magana akan saman tsayyara wanda yayi me wanda ya camfi asalin kalmar a tsatsayur za ku kalmar ta yi kama da sunan tsuntsu ko a tsayu to su suna yin tasha'umi ne suna yin samfi ne da da tsuntsaye haka idan mutum ya tashi yin wani abu nasa zai yi tafiya zai yi aure zai yi kasuwanci sai ya je da sassafa da asusuba bishiyoyin da tsuntsaye suke taruwa su dandazo kun sa akwai irin su ko musamman a ƙauye in ka taɓa zaman ƙauye za ga akwai in ka tashi da safe in tsuntsaye suka fara tashi suna barin suna tafiya neman abincin sai kai mamaki da yawa to irin wannan lokacin sai ya je da tsantsafa kamar tsuntsaye su tashi sai ya samu dutse sai ya jifa kan bishiyar sai tsuntsaye su tashi far idan suka yi hannun dama suka yi gaba sai ya ce to alhamdulillah akwai nasara kenan an fahimta idan kuma suka yi ina yamma sai ce subhanallah akwai matsala sai ya fasa yin abin da zai yi in aure ne ya fasa kenan idan kasuwanci ne ya fasa idan kaza ne ya fasa idan kuma aka samu wasu sun yi gabas wasu sun yamma fa ko wasu tsuntsaye sun zaɓi su yi gabas wasu kuma sun zaɓi su yi yamma sai a yaya shi kenan sai ya sake yi sai ya bari sai gobe sai ya dawo ya sake yi to da haka suke nau'in camfin su shi sa ake kira abin da mai at-tatayyur at-tiyarat ma'ana camfi amma yan uwa duk wani camfi kun san mu ma a kasar Hausa wato ɗaya daga cikin mutanen da suke da yawan camfi akwai Bahaushe yan uwa Bahaushe mutum ne mai camfi ba daban tasirin addinin musulunci da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma da ina ga muku duk wani abin da ka sani ana camfa shi a camfa mace a ce mai fara kafa ce an ka aure mace kana kasuwanci da zarar ka dan fara samun Allah sai a ce wallahi mai fara kafa ce ka sake ta kana son mata ka sai ya kace za su tsine maka albarka amma ka sake mai fara kafa ba sai ka sake ta ana canfa abin hawa ana canfa gida ana canfa bishiya ana canfa wuri yanzu misali ta bishiyar kuka da tumfafiya a al'adar malam bahaushe waɗannan wurin zaman wane ne aljanu da an canfa ta da an canfa ta a ce bishiyar kuka da bishiyar tumfafiya duk wurin zaman aljanu ne saboda ka da an canfa abubuwan to amma tasirin addinin musulunci da kuma karatu da yawaita alhamdulillah za ka waɗannan abubuwan da yawa daga cikinsu an kawo amma fa kusan hanyar akwai ragowa eh akwai ragowa don hanyar ga bahaushe bai fiye son yin bai fiye son yin aure a watan rajab ba don an canfa watan rajab bahaushe ya canfa watan rajab wanda ba daidai ba ne ba daidai bane babu wani wata da shi akan kansa yake dauke da alkhairi ko yake dauke da wani sharri da alkhairi da sharri duk halitta ne na Allah madaukakin sarki da yake ajiye su inda ya ga dama saboda haka ƴan uwa tamfi ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke karamar shirka ce saboda haka duk abin da zaka ka dogara ga Allah madaukakin sarki babu abin da zai faru sai abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara faruwarsa mai kyau ne ko mara kyau amma wani abu akan kansa baya dauke da wani alkhairin da zai iya cutar da kai da shi ko kuma ya amfanar da kai da shi wannan da amfani da shari'a wajen wa yake a wajen Allah madaukakin sarki yake dan uwa abu na ƙarshe wanda zan kawo mana a matsayin karamar shirka shine akwai a amfani da laya ko guru ko ƙaho ko irin waɗannan abubuwan da ake ratayawa wannan shi ma uwa karamar shirka ce kamar yadda nassin hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man ta'allaka tamimatan faqad ashraka wanda duk ya rata ya laya shine tamima at-tamimatu da su galibi suna yin tamima ne suna sau kananan yara saboda kariya daga kambun baka ko abin da ya kama da haka a lokacin jahiliya abin da abin da yasa suke sawa kenan sai a samu irin tsarkiya ta jikin kwari da baka abin da ake sa kibiyar a tabe a harba to suna cire shi suna cire shi sai su rinka sawa yaran su ko kuma alwada'a shine wuri irin wuri wanda kuɗi ne na da irin waɗancan abubuwan haka to suna amfani da shi su tsaga tsakiyar su sai su huda shi sawa yaran su wanda wanda suke da shekaru haka a cikin za su taso su ga da ana amfani da irin su ko ana sa wuri har yanzu ko to har yanzu kaji ana sawa ana amfani da wuri ko kuma me tagulla yara wasu yaran za ga har yanzu ana sa musu tagulla sai a sa musu to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wanda duk ya daura wani abu yana ikirari yana itikadin tasirin sa to wannan shirka ce shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce innar ruqa wattama'ima wattiwala shirkun hakika arruqa shine tofi ko tawaida da ake yi irin nasu na da na jahiliya wanda suke suna ambatar sunayen aljanu manya-manyan aljanu suke roƙa suke musu bambaki suke a suke musu a bambadanci akan su yadda su sa baki wanda suka kama yaran su sake su to irin wannan tawaidar da suke annabi yace shirka ce shine arruqa amma ruqiya irin wacce ake ta yanzu karanta alqur'ani da do'i da suke inganta wannan ba shirka bace wannan ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta ya wanda muke karatun wanda muke karatun wiyatul insan din mun riga mun wuce waɗannan wuraren ko yawa sannan abu na ƙarshe shine wattiwala attiwala ɗan uwa shine sihirin da ake a sanya san namiji ga mace shine suke ce masa sihirul mahabba sihirin soyayya kenan eh sihirin soyayya sihirin da za a je a yi kai ba ka santa sai a sa maka santa ko kuma ita ba ta sanka sai a sa mata sanka bi ta zai zai kenan eh irin wannan sihiri mugun sihiri ne yan uwa zaka ga akwai wanda akwai wanda ake ake ban labarin su wallahi idan ya je karbo albashin sa a ma'aikata wallahi ita yake zuwa ya zubi sai da sai da shi ya je karbo kudin sa da yawa sai ta dauka sai ta dauki dubu biyu ta ce gashi wannan je ka kashe sa aljihunka ita kuma ranke dai ta ta dauki sauran ta sa aljihunta sai da ta ga dama da shi kaga mutum namiji ne fa a gidansa amma ya shigo wallahi gaban sa faduwa yake dardar yake yi tana daka masa tsawa kamar yadda ake daka wa ƙananan yara tsawa kai ma ka san wannan ai ba ba haka kawai ba akwai matsala to tsafi ne yana ɗaya daga cikin mugun sharrin bokanci da bokaye suke haifarwa idan Allah ya da idan mun zo bayani akan a kabira da take bayani game da sihiri zamu bayani akan wannan sosai da sosai to annabi ya nuna cewa wannan shi ma menene shirka ne innar ruqa wat tama'ima wat tiwala shirka wannan hadisi ma annabi yake cewa man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wanda duk ya rataye laya kada Allah ya cika masa burin da ya rataye layin din shi shine fala atamma Allahu law kada Allah ya cika masa burin da ya rataye layi saboda shi shi sa ka rataye laya a wuyanka ko ka sanya guru a hannunka ko ka sanya kambu ko kambu a kambu ne a hannu ko kun gani ba na manta na manta duka da yadda ake yin su kowanne haramun ne yan uwa ko kuma ka samu wani ƙaho a sa masa layu a rataya a ƙofar gida ko a ƙofar shagonka ko a cikin ɗakinka ko a haƙarami a kusurwa gidanka guda hudu abin ne laya ko a yi wani kulumboto abin ne da sauransa da haramun ne uwa ba daidai bane ba addinin musulunci bane wannan abinda addinin musulunci ya koya maka duk abin da ka dogara ga Allah madaukaki wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum me to kaji ba haka Allah ce wa alallahi ga Allah maɗaukakin sarki fa tawakkalu ku dogara dukkaninku amma da sharadi in kuntum mu'mina in ku kasance mu'minai kaga mafhumul mukhalafa idan ba ku imani ba fa shine sai ku rinka biye biye ku rinka rataye rataye ku rinka sakale sakale eh shine wani malami yake cewa saboda Allah kahon da ragon da sai da aka yanka shi aka cinye naman sa aka cire kahon kuma ka ce shi zai kare ka saboda Allah yana can ma a cikin masai azumi an ka sayar da namansa ka ce wai ka zo ka rataya sau shi zai kare ka wani maganin shashatau maganin kau dabara wallahi duk ƙarya ne duk ba daidai bane duk haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana kau dabaran kadai shi ne ka kauce saban Allah madaukakin sarki akwai kau dabaran da ya wuce wannan kau dabara shine ka kauce wa saban Allah madaukakin sarki kaga wannan idan ka kauce wa bara da bana har da baɗi maka kauce masa amma ka je ka sa kau dabara kana saba Allah madaukakin sarki na kau dabara babu Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa ina gani anan ya kamata mu dakata saboda lokacin sallah ya karatu in muka shiga sabon kabira za mu fara karatu kuma lokaci ya mana halinsa amma dai za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu tashi alkabiratu thaniya kabira ta biyu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin na'am bismillah na'am afwan wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am yawwa eh shi ma irin wannan dubba daidai bane na'am نعم gaskiya ne eh gaskiya ne gaskiya kalamai ne zaka ga shi wanda yake faɗar kalmar zaka yi masa kyakkyawan zato ba yana nufin ba yana nufin mummunan kalma sai da su ba to amma in ka kalli abinda su kalmomin suke nufi suka gaba su da kyau saboda haka kullum idan zaka yi abu ka daina kallon abinda zuciyarka ta kudirce game da abin a'a ka kalli mai shari'a ta ce game da abin duk kalmar da za ta bada wata ma'ana mara kyau shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa kada a kira wani a ce wani sarkin sarakuna hadisi ne ingantacce Muhammad bin Abdullah ya kawo shi a ƙarshe babu ya kulla guda a cikin kitabut tauhid babin da ke bayani akan kada a ce da wani sarkin sarakuna malikul muluk yace saboda sarkin sarakuna shine wa Allah madaukakin sarki yanzu ana faɗa ko ba a faɗa kaga shi wanda yake faɗa ba yana nufin sarkin sarakuna a wanda yake a matsayin Allah ba ko abin da yake nufi maybe sarkin garin sai yana so ya koda shi to amma saboda kalma tana dauke da wani abu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana to shi sa kalmomin mu rinka tantance su muna tace su duk abin da muka san za su ci karo da tauhidi ɗan uwa sai mu sai mu rabu da su irin wannan kalma a ce kai ai rufin asirin yana hannun wani rufin asirin ka a hannun Allah yake shi ma wanan Allah ne rufa masa asiri yake ba haka bane Allah ya samu dace na'am bismillah na'am na'am na'am eh gaskiya ne eh na'am to a abin da yake cewa shine abin da muka bayani akan rataye-rataye da makale-makale ta sirra baka shi biyu akwai wanda za ga sauyoyi ne haka saiwa ce ko kuma fatar wani abin ce kawai akwai kuma wanda za ga aya alkur'ani ce ake rubutawa a rataya ko a makale to zance mafi inganci shine dukkanin su haramun ne abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nasi akan sa asali kamar yadda na gaya muku shine at-tamima shine irin abin da ake ratawa yara irin tsarkiya zai iya daukar ma'anar waɗancan sayoyi da kai bayani a kansa idan ka duba cikin kitabut tauhid sharhinsa a ya tattauna doguwar tattaunawa game da sabanin da malamai suke game da wannan akwai sahabi abdullahi dan amur dan as Allah ya kara masa yarda dukkanin nassin yana tikewa ne zuwa gare shi abin da ya faru shine akwai aya ta cikin suratul furqan ko suratul mu'minin ina ji namanta da Allah madaukakin sarki ke cewa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun to yana koyawa ƴaƴansa wannan ayar wanda ba su iya ba ƙananan yara sai ya rubuta a wani abu kamar allo ko wani abu sai ya rataya musu a wuya su rinka dubawa suna karantawa idan su iya kuma sai ya cire sai ya aje musu wannan shine nassin da ya tabbata wasu daga cikin malamai sai suke ɗauka wannan a matsayin kamar laya ce ba laya ba ce yana yi ne kafin su iya ya cire musu malaman da suke da malaman da suke gani cewa ba za a ɗaura laya ba kwata-kwata suka ce idan ma laya ce wannan aiki ne na sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi guda ɗaya wanda mafi yawancin sabai sun saba masa sannan ga nassi na maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan annabi ya faɗi magana ba a sauraron maganar kowa haka ne wa Allah madaukakin sarki aiko maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa da annabi ya ce man ta'allaka tamimatan faqad asharaka shikenan an gama magana ina fata an fahimta to amma wannan magana na kawo ta ne saboda ku sani da akwai ta wani zai iya ce maka ai abdullahi dan amurdan asana kaza da kaza ga abin da yake yi ba wai rataya musu laya yake yi ba wannan ayar ce yake rubuta musu dan su iya wanda suka iya baya rubuta ya rataya musu da zarar sun iya kuma shikenan sai ya cire musu Allah madaukakin sarki ya samu dace so da haka da laya ta alqur'ani da laya ta sakale sakale dukkanin su daya ce babban abin da zai fi maka dan uwa shine ka guje shi saboda ka kalla da kyau duk lokacin da ka sa wata laya a cikin a wuyanka maganin tsari ko maganin kariya ko maganin kasuwa dan Allah idan ka zo ka samu kasuwa ko wani abu ya zo zai ya kawo maka hari ka kauce baka samu ba dan Allah za ka fara bawa tasiri a cikin wannan abu shine abin da ba bukata waye mai tasiri Allah madaukakin sarki so ake zuciyarka gaba ɗaya tarataye ga Allah madaukakin sarki ba ga wani abu to wannan shine a takeice yan uwa Allah ya samu dace to da kai shikenan saboda lokaci na'am na'am subhanallah ba daidai bane wannan yace akwai dan uwansa idan a yaro ya laifi sai ya ce masa kafiri wannan ba ba shi kadai ba na san mutane da yawa da suke irin wannan idan za su yaro faɗa maimakon su zage su ba sa zage sai su ce kafiri a gwanda zagin da kafiri Allah gwanda zagi da kafiri wanda gwanda ka ce gwanda kai mutum ashar da ka ce masa kafiri ba ina ba ina halatta ashar bane amma dai da Allah da kafirci da zagi wanne fi sauki wanda zagi saboda haka ba daidai bane sai mutum ya daina gaskiya ba daidai bane sai mutum ya kokari ya daina a masa nasiha ya daina yawa gwanda ya ce masa a gwanda ya masa irin fada na manya da ake haka sai gidanku ko tafi ka bamu waje irin waɗannan abubuwan sun fi amma kafiri ta yi abin nan ta yi nauyi kwarai da gaske Allah ya samu dace dan uwa abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah